لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na min halil muslim yau laraba ne 29 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda kuma zai daidai da 12 ga watan 8 2026 muna kuma karatu ne a fasali na goma da malam ya kawo da yake magana akan imani da tashin kiyama ko yin imani garin tashin kiyama wannan sai daga cikin rukunin imani ne guda shida idan tabbata hadisin manzo sallama yayi an tambaye shi menene imani yace an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi yin imani da cewa akwai tashin kiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida kuma satin da ya gabata malam ya kawo kamar shimfiɗa za ka ce ko kuma gabatarwa ko tattaunawa a dunkule dangane da bayanai akan tashin kiyama da kuma cewa lalle zai zo shi ko dole ka yi imani da wannan idan ka yi musulmi ne ko mumini ne kamar da ya saba yana kawo dalilai da suke tabbatar da cewa ku tashin kiyama na farko ta dalilai na naƙali ma'ana da suka shafi ƙur'ani da hadisai da maganganu na magabata na ƙwarai suke tabbatarwa lalle lalle tashin kiyama za a yi shi yace abu na farko ikbaruhu ta'ala an zalika fi qawlihi ubangiji madawakin sarki ya bada labarin cewa ko tashin kiyama a inda Allah yake cewa ko kullu man alaiha fan Allah yake magana kan dukkan halittu da suke rayuwa a ban kasa yace fan zazanto babu su wata za a wa gari kowa babu ya mutu babu kowa a duniya gabaki daya ya ce wa ya buka wajen horar bikar jali wal ikram sai sauran kadai fuskar ubangijinka ma'abuci girma da karamci ya ce wa fi kauli hakanan ya tabbatar da tashin kiyama a inda Allah yake cewa ko wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya wa daya daga cikin mutane kafin kai manzon Allah ba cewa zai tabbata ko zai dawama a duniya mana duk wanda aka haife shi a duniya ya rayu mutum ko aljan ko tsoro ko ma menene to za a waye gari taron babu shi kamar da suka ce wani yukon Allah ma galibi duk shekara ɗari ƙarni da ake yi a duniya za ka samu waɗanda suke rayuwa a wannan ƙarnin to ba su bane kuma a wata shekara ɗari mai zuwa shekara ɗari ta wuce yanzu ba kusan ka iya cewa wanda suke suka wanzu yanzu a duniya suka ga shekara ɗari dindi a duniya to ba su da yawa cikin mutane to ko barantana dabbobi barantana kuma su abubuwa to kuma shekara ɗari mai zuwa nan gaba Allah ne kaɗai ya san suwa za su rayu to haka wannan ta nuna maka cewa ana yin mutane ko ana yin rayuwa lokaci ba lokaci a tafiyar da waɗansu kuma a kawo waɗansu daban sallah yake cewa ba mu sanya wa wani mutum kafin kai ba cewa zai dawwama da haka a faƙin minta idan kai ka rasu a mul khalidu to su ɗin da wama za su yi kana murna da mutuwar wani to idan ya mutu kai da wama za ka yi a ga yi yin bahaushe ma ce wai murnar mutuwa murnar banza saboda kai da kake murnar wane ya mutu kace gada ya hana ka jin daɗi ko wani abu to kai ka zauna ka ce a kaddara ma da ya mutu ka samu daɗin to za a waya gido saran fa dole ka mutu ko kana so ko ba ka so ko ka shirya ko baka shirya ba yace a wata aya Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai dillan da aka busa sai ya dandane mutuwa sawa'un dan adam ne ko aljani ko dabbobi ko tsuntsaye ko kwari duk wani rai da aka busa a duniya ya rayu to ƙarshen lamarinsa shine zai mutu ita kuma mutuwa wani lokaci da Allah ya saka bayansa Allah shi kaɗai ya san ma tukun menene ma rai ɗin shi yasa da yahuda suka tambaye manzon Allah ku tambaye shi don amar yar kure menene rai a ina da yake a jikin mutum sai Allah ya ba su amsa don ka taɓa manzala saboda matsayinsa to Allah ne yake ɓace mara faɗa Allah ne yake ba shi kariya ko ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ko kuna gadara ko an yi annabawa da yawa a cikin ku an ba ku abubuwa na ilimi da kimiyya da kirkira da fasaha da waye to duk wannan abin da aka ba ku din dan kankani ne a cikin ilimin ubangiji da haka har gobe har jibi duk duniya a cikin halittun Allah babu wanda ya san menene rai kuma ina rai yake malaman musulunci sun ta maganganu da yawa da ƙara juna ilimi game da menene rai wasu su ce jini ne wasu ce numfashi ne wasu ce kaza ne ƙarshen lamari dai kulin ruhu min amri rabbi ka ce shi rai al'amarin ubangiji ne ma'ana Allah ne kaɗai ya san menene rai shi sa Allah sai ya faɗi wata aya ya ce Allahu ya tawaffa al'anfusa hina mautiha lati lam tamut fi manamiha ko Allah shi ne ke karɓar rayuka idan mutum ya zo bacci duk mai ra'in zai bacci Allah ya faɗa cewa shi ke cire ransa na fata gane ka ga ashe da kake tsoron mutuwa kullum kana son baka son ka mutu ai kullum sai ka mutu ma kai baka sani ba kullum ma sai ka mutu kai da kanka zaka zauna kana zauna kana jiran wani abu sai bace kwashe ka baka sani kai baccin ba to ranka Allah karba in Allah ya ga dama daga nan sai ka zarce shikenan an yi babu adadi in kuma Allah ya ga dama sai dawo ma da ranka shi yasa sunnar manzon Allah ka barka sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga mutuwa kai to suka ce menene rai wannan Allah ne kadai ya sani to sallah ke cewa anan duk wani rai da Allah ya sa a duniya yake rawa yake wanzuwa to zai zanto ya dandane mutuwa ma'ana zai mutu ina fata an gane sannan kuma wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna to zaman ku kuma a duniya da kuke cikin rayuwar za mu jarrabe ku da abubuwa na alkhairai za mu jarrabe ku da abubuwa na wanda ba na alkhairi ba duka wannan fitina jarabawa ce wata ranka ji daɗi a baka lafiya a baka kuɗi a baka riba a baka matsayi a baka komai kaga wata rana kaga wani abu ya zo a rayuwa komai kawai da daidai daidai yadda kake so kaga abin ya wanzu a haka in jaraba kake ka ta jarabawa ka samu sakamako mai kyau ka samu aiki ka samu kuɗi ka samu komai ba matsala wata rana ba daga komai ya zagale maka duka wannan fitina ma'ana jarabawa ce ji ubangiji kuma shine zaman duniya shi sa lake cewa halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi rayuwa yayi mutuwa dan ku zanzu tsakanin rayuwarka zuwa mutuwarka to Allah ya sa ayi haka ne dan ya jarrabe ku Allah ya ga wane ne wanda zai yi aiki mai kyau da Allah yake so sai Allah mara kyakkyawan sakamako a duniya da kuma lahira wanda kuma aka san wannan shi ma sai samu sakamako irin aikin da ya aikata ina fata an gane ya ce wa ilana turja'un kuma gare mu ne ta Allah za ku komo mana ku za a mayar da ku galibi suka ce malamai a maganar ma zuwa kiyama Allah ba cire ka za ka koma ba mai da kai za a yi wa ilaina turja'un fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ba ka lace ba ka ji tsoron wani yin da za a mayar da ku gun Allah mana kaharan ba da san ka ba ko ba ka sanya za a yi ba mutum ta yi mutuwa shi sanya zai mutu Allah ne kaɗai sai zai mutu kuma za a karɓi ran ne ba wai don yana so ba shi yasa maka cewa shi rai cilarsa ake cirge shi ake ba don mai san mai ran na so ba ina fata an gane sai dai in mumini ne da ya kai mataki na imani to sai a masa kuma abin cikin jin daɗi da kwanciyar hankali Allah ka saka ma cikin su to ga ashe komawa gurin Allah ba sai kana so ba za a mayar da kai ne ko baka san yaushe bane ko babu wata alama da Allah ke sakawa ka gane gobe zan mutu ko jibi zan mutu ba suka samu ba kawai haka kawai sai mutum ya mutu mutum zai jinya har ma a cire da shi ba ana yi ba kuma sai Allah ya ga dama ya bashi lafiya ya raya shi ya tashe shi ya kon da ma an ce ya mutu amma ruwan gawa an samu likafani an je makabarta ana wannan musun a gyara nan kar ku gyara nan yayi zurfi bai zurfi ba to sai fara motsi kuma ka da shi kuma yana sama da shekara goma har gwajin sai ubangiji in ban da Allah wa zai wannan abu wani kuma lafiyar ta kalau ba wani alamu na jinya ko matsala ko kaɗan ana hira da shi ko sai faɗi mutu babu haka kawai saboda lokaci ya yi idan lokacin mutuwa ya zo ba a jinkirta mutum ko da sakan ɗaya kawai za a komar da kai wurin Allah shi yasa kullun kai shirin gamuwa da ubangiji to sai Allah ma sauki kuma baka ikon yin abin da yake mai kyau yace wa fi qawlihi haka nan dai a cikin fadin Allah da yake cewa za amal ladina kafaru allan yub'atu kafirai da ba su yi imani ba suna rayawa cewa su suka mutu ba za a tashe su ba na fata an gane kudirin kafiri saboda suka ta mutuwa duk duniya ba wanda yake inkarin mutuwa kowa ya da za a mutu dama da ka samu damar shi ne wasu suna gani in aka mutu ba za a tashe ka ba a tambaye ka game da mutuwar da aka da rayuwar da ka ci suna ga kawai ka mutu shikenan akwai masu ganin kuma in ka mutu a Najeriya to za kuma sake haifar ka a wata ƙasa ka ci gaba da rayuwa da haka duniyan nan ba ta da ƙarshe su a aƙidar su kuma dan adam ba shi da ƙarshe a aƙidar su kawai za ka gama rayuwa da Najeriya ka mutu sai kuma ka fito a Netherlands sai ka ci gaba da rayuwa ka mutu ka fito a America haka za ka ce ka haɗu masha Allah haka wannan duka arnanci ba musulunci bane to sai da amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai sun raye cewa su in suka mutu za a tashe su ba suka ce kawai ai rayuwar duniya ba komai bace kawai rayuwa ce in ka rayuwa lokaci kuma ka mutu shikenan an ga magana kawai ka zama kashi ka riddige shikenan magana ta kare sai ce a ulbala wa rabbi la tubu asunna suka ce duk inda kaga an yi maganar kiyama da inkarin da kafiri suke yi to sai Allah ya kawo rantsuwa akan tashin kiyama yace kulka gaya musu wa rabbi na rantsi da ubangiji la tubu asunna sai an tayar da ku sun bar tunabba na bima amiltum sannan kuma ba ku labarin duk abin da kuka yi a zaman ku na duniya daga balagarka har zuwa mutuwarka shi yasa wani mai hikima yake cewa walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu indaha an kulli shay'in yace inda a ce idan muka mutu shikenan ba wani abu daga mutuwa an kare yace to ai da mutuwa hutu ta gunda wani mai rai ina fata an gane ai da mutuwa hutu ce a gun mere inda a ce kawai daga an mutu shi kenan ba wani abu babu a bincike a kabari ba tashin kiyama kawai ka mutu shi kenan ka mutu ka an gama shi kenan ai da lafiya kalau ne mutuwa da sai mutum yayi abin da ya ga dama sai mutu kayan shi shi kenan ba ta kare ya ce to amma inda abin yake tashin hankali walakin na sai dai mu iza mitna bayan mun mutu bu isna sai ya za a tashe mu ko ba tashi kaɗai ba ne wa nas'alu indaha an kulle shay'i za a tambaye mu komai da komai bayan ka mutu ka tashi to sai Allah tambaye ka manzo Allah yake cewa shi dan adam ba zai gushe ba a gaban ubangijin tashin kiyama sai an tambaye shi abubuwa kamar haka an umrihi fi ma afna rayuwarsa gaba ɗaya akan mai karar da ita rayuwarsa akan bai karar da ita wa an shababihi sannan kuma a rayuwar kuruci mana a lokacin kuruci da mai kacewa samartakarsa daga shekara 20 ɗinsa zuwa shekara 50 60 a yaya gama su bai wani karfin nan arab shekara 20 zuwa shekara 60 har ka samu shekara 40 kana da kazar kazar da fikira da karfi da iyawa da kaza to wannan shekara da kai 60 din 40 da kai a ya ka gama su sannan wa an ilmihi ilimin da Allah ya baka ai ba su ya kai ba bai wace Allah ya maka aiki to ya kai da ilimin kai ilimi ne dan ka samu aiki ka tuci yan kasar ku ka tuci mutanen garin ku ka tuci mutane kai zalunci ka shiga soja ne dan ka tuci mutane ka shiga dan sanda ne dan ka tuci mutane ko me kai a duniya ba ilimi Allah ya baka ba to za ta tambaye ka yaya kai da ilimin sannan abin da yake kowanne ba kowanne tashin hankali suka ce shine na karshe an malihi dukiyar da ka mallaka a duniya min ainar ta sabaha ta ya ka same ta wafi ma an faka sannan kuma tsaye na kashe ta ita bala'in ta ma tambaya biyu ake mata ta yaya ka tara dukiya daga naira ɗaya har zuwa miliyan dubu da kake da shi to duk ta ka same shi sai an ma wannan assessment din a gaban ubangiji sannan kuma to yanzu ka samu eh ka samu ta halal ne noma ne kiwo ne kasuwanci ne aiki ka aka tara duk yayi ko to ya ka kashe shi ma sai an tambaye ka daga kowa sai shirya wannan lokacin kuma la shakka sai ya zo Allah ba mu ikon yin abin da yake daidai ya ce za a malin na kafar ko ina ne ulbala ka ce musu na rantse da ubangiji na latubu asunna tabbas za a tayar da ku sun malatu na ba'una bima abiltum kuma za ba ku labarin duk abin da kuka aikai kuka aikata wa zalika ala Allah yasir kaman zaka yi cewa to yanzu duk mutanen duniya a ce kowa sai an tashe shi kowa sai an tambaye shi ya yayi me ya aikata daga balaga zuwa mutuwa to wannan aikin ai da yawa yace a wa zalika ala Allah yasirun wannan mai sauki na gun Allah ba komai bane wannan da fata an gane abun Allah ne ba komai bane a wata aya malaka cewa da misali da ta kashe ku da tayar da ku abun Allah kamar na rai ɗaya ne in ku biliyan ne a kashe ku lokaci ɗaya ku mutu abun Allah kamar kashe mutum ɗaya ne kamar cin ran mutum ɗaya ne a ka ɗauki wutan nefa yanzu mana ba haka ba ne ga wuta a gari lafiya kalau daga za ka kama kuta an za daga ina ne san kudin sukun ina ne har yola ko to daga an ɗauki ta daga yola a yanzu ana ɗaukewa a yanzu a kashe wutar a yanzu to na gasho mata mutu ba ta huwa ta ce kaɗan kaɗan kaɗan ba in an ɗauke ta daga ta shigo ta shigo ta fara fitowa daga garin gashuwa daga daidai guri kaza ne station ɗinta to ba ta fara tafiya bane na anguwa kaza ya ɗauke tukun na anguwa kaza ba haka bane kawai ana kashewa duk to wannan dan dan adam ne kai wannan aiki ina kuma ga Allah da dan adam din eh ha gani wannan ba na bane ai ka dauki remote control da kake amfani da shi a abubuwa na mamaki ko abu na nesa uwa duniya zaka tafi wani abu kuma ya ma mai kake so da shi ko ya kashe ko ya kunna ko ya kaza kuma zai yi in kuma su guda nawa ne ma akwai da zaka masa duk kai a lokaci daya ka dauki abin da kai boys a wayar ka a WhatsApp kai boys zaka aika wani sako in kana son aika duk wani ke da contact da kai zaka abu ɗaya da distafi ba ka ke ba kuma duk sun tafi a lokaci daya kuma kowa ya bude zai gani a lokaci daya to na kuma ga sha'anin ubangiji yasa mutum ya ji tsoron ubangiji kuma ya ba Allah matsayin da yake da shi ya ce wa fi ƙaulihi hakanan a cikin faɗin Allah da yake cewa ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthuna Allah ka magana ne akan masu tauye mudu masu tauye haƙoƙin mutane ko zafi kenan to bayan an yi bayani akan su ala ya zunnu su ba sa tsammani ne annahum mab'uthuna za a tashe su wata rana bayan sun mutu ma'ana bayan ka gama duk abin da ka yi a duniya ƙarshen ka dole kai ma ka ci a ƙarshe za ka mutu aka ce wani yaro matashi in ka gama sakandare sai me je jami'a in ka gama jami'a sai me sai yanzu mu gwamna in ka zama gwamna sai me ko ba shi bane ya ka da kusa gwamna sai me sanata to in ka san da shekara da talatin kana sai me ƙarshe zama shugaban kasa to daga nan fa sai me dole a ƙarshe zai je shuru ya gama komai ka ta kawai ka mutu ko akwai wani abu daban dole ka mutu kawai ko ba shi bane ba wani abu sai mutuwar ka duba last month ne ko last two months shugaba Obasanjo abin da ya faɗa yace duk abin da ake mallaka a duniya da yake so ya samu ya samu Obasanjo yace amma yanzu na da yaƙini mutuwa zai kwanan sa ya kare komai ya zo ƙarshe yanzu a duniya ga komai ga komai kuma babu lokacin kashe komai da kan shi ya faɗa rubuta ma aka ta hada shi a duniya ko ba haka bane haka dan adam kenan to dole ke da cewa kai wata dole ka mutu saboda duk wanda ka sani a cikin matakan rayuwa ya mutu dan jariri a dan tayi a cikin uwarsa an farar da shi an haife shi kwana daya awa daya ya mutu an haife shi shekara kaza ya mutu dan ka ne kai ka haife shi babu ya mutu mahaifa dattawa sun mutu abokane sun kowa a cikin da ka sani duk ya tafi ya rama mutu to kai da baka mutu ba yanzu ai ba wayo kake wa da ki ba lokacin ka ne da lokacin ya yi kamar bacci kawai ka mutu kuma gata fi kenan shi kenan kuma an gama ba wani abu da za tare ba wanda kuma sai dawo da kai shi yasa Allah ya kalubalanci duk duniya akan daukar rai yace kuna zaune dan uwanka ne ko babanka ne ko waye ɗinka ne zai mutu kana gani gare ya zo makoshi in ji bahaushe numfashin ya fita baya dawowa ko yace walaula idza balagatul qulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين لا إذا دشي كنا كني زي مت كوكا ذاكي داريا ذاكي بكين تكي ذاكي me za ka yi dole kawai mutuwa zai ba abin da za ka iya masa kawai mutuwa zai kana kallo saboda me bawan Allah ne ran na Allah ne zai ɗauki kayansa waya sai ana shi ba wanda ya sami ubangiji to kaga ashe kenan aiki na gaban dan adam sai gyara ina da ake cewa anan ayar su masu irin wannan aiki in za su ba nemi haƙƙinsu a gun mutane almadafi ne kenan in za su auni kayan saidawa a gun mutane ko suna neman haƙoƙinsu a gun mutane ya taufuna so suke a cika musu a ba su haƙƙinsu ɗari bisa ɗari wa iza kaluhum in su kuma za su auna mutane wani abu ko za su ba mutane haƙoƙinsu matarsa ƴaƴansa zai ba su haƙoƙinsu yuksiruna sai rage sai rage da ya daga ciki haka suka faɗa malamin tafsiri ba wai dole sai masu awu na kayan aunawa ko na sikeli ko na nauyi ake nufi kaɗai ba duk wani abu na rayuwa ya shiga cikin wannan ayar suka ce saboda duk wanda zaka tashi kana neman haƙƙinka a gun wani so kake a tuka ma ɗari bisa ɗari a baka ɗinka cikakke to kuma kai zaka bada kuma haƙƙin da yake kanka fa sai ka tauye to haka ka shiga surar kai ga siffar matsafafi da kenan to daga to su masu irin wannan ɗabi'ar ala yazunnu ulaika annahum mabuthuna ba sa tsammanin za a tashe su ne don tashin kiya in suka mutu sun ɗauka kai mutuwa ta kaɗai saboda aikin da yawa daga cikin mutane ya nuna cewa sun yi imani babu tashin kiyama domin duk wanda iman tashin kiyama akwai abin da bai kamata yi ba kuna ganewa duk wanda iman tashin kiyama ya yadda akwai shi to wala akwai abin da bai kamata yi ba to amma aikin da wani yake nuna yake yi gaya maka ita kawai daga duniya sai kaduna ma'ana in ya mutu kawai shi an mutu kenan ba wani tashi shi yasa zai abin da ya ga dama amma in har kana da yaƙini a ranka cewa bayan fa ka mutu za a tashe ka za kuma a maka hisabi da bincike ai akwai abin da ba za ka iya yi ba wallahi shi yasa hatta masu aikata mugan laifuka ba sa iya yi su sha kayan kwaya da maye dan hankalin su ya gushe kar su tuno imani ko kiyama kawai su abin da suka ga dama saboda suna gane in kana da wani tunanin akwai abin da ba za ka iya yin sa Allah ka tsare imanin mu ya ce li yaumin azim tashin nan da za a musu yaushe ne ya ubangiji ya ce ga wani yini mai girma wurin tashin kiyama dan adam bai taba ganin bala'i a duniya ba irin tashin kiyama ba taba ganin shi ba sai da ta baka misalai da bayanai ko Allah wata ranka ya ce alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a ko mai kwankwasa zuciya mai kwankwasa zuciyar mutum menene mai kwanfa zuciyar mutum ya ce yau mai ya kuma yago ya kuna nasu kalfatin mabasus wani yini ne dan adam zai waye gari ya tashi yadda ka san fari da damuna zaka tashi din nan awa kowa bai san da yake ba a wata aya Allah sai yake magana game da kiyama sai yake cewa idan bala'in ta ya zo yau mu tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد dan adam mace mai ciki za ta farar da cikin ta haifai saboda tsawon tsorata da bala'i mace mai sharewa ta jefar dan nata kaga dan adam kamar a cikin tangadi da maye yake amma ba maye yayi ba azaba ce tsagwaran ta kawai ya kalla Allah ka tsare imanin yinin ne Allah yake cewa yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi ko wa sahibatihi to wani yini ne dan adam zai gujewa yan uwansa matarsa uwarsa uban shi ƴaƴansa yace saboda me li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun a wannan yini kowa a cikin su wani bala wani sha'anin gaban sa kawai ya ishe shi ta kansa kawai yake baya tuna kowansa a duniya saboda bala'in da ake gani a wannan tashin kiyama misali ke cewa liyawmin azim za ta yi su ga wani yini mai girma ya Allah wannan yini ne ya ce yau mai ya komun nasu da rabbil alamina yinin da za a mutane za su gaba ɗaya don zuwa gurin ubangiji su tsaya a gaban shi a karɓi sakamako abin ubangiji kowa zai tsaya a gaban Allah kuma Allah ya share kowa da komai ya rabu da mutane saboda a nuna mutane isa da mulki na ubangiji a tara mutane kuma a rabu da su ka san ko sarki da idan ya furin kasa a yamma mulki in ka je gabansa bai tuka ma magana ba don a baka wani tsoro da kwarjini sai a share ka tsawon minti goma ko talatin tukunna ce me ka ce ko inna li insana la yadaga an ra'ahu stagna eh ba ga ba musulunci bane eh to amma mutane haka suke dauka lokacin ya samu shi gwamna ne ka je gurinsa ya baka appointment sai ce a ce ma yana zuwa sai ka yi awa ɗaya kana jira shi kuma abin da yake don a nuna maka kawai izza ne eh a nuna maka isa ne kawai in ka shigo ma tsakaninka da shi ya fi daga za a kofa masallaci katon falo ne kato ko idan ka zo idan baka da izinin sai ka nemi kafe ka zube ga ku da rafa gurin fa ba ka iya hawa tsawar kai kai ka tsara karkarwa ka tsara Allah ka tsare imanin to ubangiji na ce kuma haka ai ba magana ne ma kawai yace wa fi qaulihi hakanan dai a cikin fadin Allah da yake cewa ko nani wa tundira yawmal jam'i la raiba fihi su annabawa da aka tura su gurin mutane bayan za su yi albishiri wa mutane ga aljanna da kaza da kaza ko ta siyo mutane gargadi da yawmul jam'i ranar tara mutane kiyama kenan la raiba fi ba ko kwanto a zuwan wannan ranar shi yasa ma galibi talaka kiran kiyama cewa gadin gobe wattaqu yawman ko bayi ba bayi abin nan ya yi wani zamu taqullaha wata da nafsu makadaman ligadin ya ce wata ƙulla kowa ya duba me ya aikata saboda gobe gobe kiyama abun Allah kamar gobe ne tare da cewa wannan kawai da ya faɗa maka ne don ka fahimci kusa kusan gurin shi yasa Allah ke sa wani guri ma innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba dan adam yana ganin kiyama nesa ne ai ba yanzu bane shekara dubu kaza ne wa san adadin ma haka wani zai gaya maka amma la ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin shi kusa kusa kuma fa zuwan manzon Allah ma alamar tashin kiyama ne gashi yau barin duniya ko idan shekara 1400 da wani abu amma zuwan sa ma tashin kiyama ne Allah ke cewa iqtarabati sa'atu wal shaqqal qamar tashin kiyama ya kusa in ji ubangiji wata ya tsage yaushe abin ya faru zamanin manzon Allah yau shekara nawa 1400 da wani abu tamalatik ya kusa haka kuma Allah kusa ne saboda shi a gurin ubangiji da gobe da shekara dubu mai zuwa da shekara miliyan da ta wuce da duk ɗaya ne a gun Allah ba a gun kan da kake da zafin gobe ji buga ta kaza a shi a Allah ba haka bane saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu an gama an gama ita to dan su mutane gargadi na ranar tar tashin kiyama wanda ba kwanto a cikin su fariqun fil jannati ya Allah wanne yini ne ya yi umar jam'i ya ce fariƙun fil jannati wani yini ne da za a samu kasan mutane waɗansu mutane fil jannati suna cin aljanna Allah ka saka ma cikin wa fariƙun fil sa'ir Allah ka tsare mu waɗansu kuma suna cin wutar sa'ir Allah ka tsare mu ya ubangiji dama a lahira gida guda biyu ne babu na uku kawai gida biyu ne a lahira ko aljanna ko wuta sai wani sai maka to ai akwai su al'araf yato ai wannan ba gun zama bane watan tirayir ne dama su ma ƙarshe mai Allah faɗa ya ce ai suna hango aljanna ba su shiga ba amma wa hum fiha wa hum yatma'un suna fatan shiga ai kuma su shiga aljanna shikenan an gama wannan an aje sai saboda a musu punishment na aikin su ya zo daidai da da alherin su da kuma rashin kirkin su ya zo daidai ya bar su a wannan tsakiya daga ba Allah sai musu afuwa su koma aljanna to mu muna fatan daga mun ji kiyamar ma mu tafi kawai darar intar gaba ɗaya kar ma ga arab da magaraganta bare kuma jahannama to wannan kuma gun Allah haka ba mai wani wahala bane insha Allah to haka yace wani yini ne da ɗan adam za su waru ko halittu za su waru fariqun fil jannati wasu sashe a cikin aljanna Allah ka saka mu a cikin su wa fariqun fis sa'ir wasu kuma sashe suna cikin wutar sa'ira Allah ka tsare mu yace wa fi qaulihi hakanan dai zaka tabbatar da tashin kiyama a fadin Allah da yake cewa iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa tashin kiyama kenan Allah ka tsare imanin malamai suka tantance tafsiri za a girgiza kasa ne bayan an yi busa kaho na biyu kowa ya mutu sai Allah ya girgiza kasa ta girgiza da umarnin ubangiji duk wani dutse da yake da kololo da waye sai ya narke zama kamar kura ya zube a ƙasa duk wani gumi mai kwari ya zama ya yi lebur dukkan wani teku ya ƙone babu shi kawai ƙasa ga tunan fetal kawai a shimfiɗe ba tudu ba kwari ba kwazazzab ba komai kawai fili ne illa masha Allah sai ubangiji cewa ƙasa bayan an girgiza ta wa kazar ardu asalaha ta fitar da duk wani abu da yake mai nauyi a cikin ta rufe shi na me yan adam da suka mutu da aljanu da waye sai su fito daga cikin ƙasa da malace min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum duk wanda ka sani a duniya asalin dan adam ƙasa to in ka gama rayuwarka ko kai waye ƙarshen lamarin ka ne shine a ƙasar da za a binne mutum ko hatta indiyawa da yan addinin buda masu kona mutum ba suna kona mutum ba su to su ma ƙarshe sa ɗauka toka kuma za su binne ta tokar kaga an yi bayi wakil daren mutum tun a duniya masu masa sun komar da shi mai kuma sa wutar jahannama Allah ka tsare mu to ƙarshen lamarin mutum dai ƙasa ne kuma daga nan a ƙasa za ka fito kowa za a yi busa sai ya fito daga ƙasa kuma sai a shiga wani iko na ubangiji ya tashin kiyama Allah kamar sauki sai Allah ke cewa ina miki a ranar ita ƙasa za ta fada duk wani abu da yake mai nauyi a cikinta min al'amwati wal kunuz nan matattu da suke cikin ƙasa suka mutu kowa zai fito kawai duk wani abu da yake cikin ƙasa na ma'adanai menene da wane ne duk za su fito daga cikin ƙasa ita ma yau kiyama ta tashi ba ta da aikin ta rika komai Allah ne ba da mutum fito da komai da komai ya ce wa ƙalar insanu malaha ko sai ɗan adam idan ya tashi ga wannan girgizar da wannan bala'i sai ce me ya samu ne ƙasa kuma yau menene wani irin bala'i ne wannan bai taɓa ganin wannan bala'i bai taɓa jin diri da girgiza irin wannan a duniya ba ce me ya faru ne me ya faru ya aka yi ne yau ƙasa me ya same ta haka wani masifa ta kuma wannan ya ce yau ma irin to a wannan rana ce to haddisu akbaraha ita ƙasar za ta ba da labari duk abin da aka yi a bayanta Allah zai ba ta umarni su ce bi anna rabbaka aw hala saboda Allah ne mata wahayi ita makasar ta fito ta yi bayani kasa fa duk abin da aka yi babban kasa ke yinsa ba to sai ta ba da labari shekara kaza a watan kaza mutane kaza da suke guri kaza a gwagwa kaza sun yi kaza da kaza a wuri sun yi an yi komai da ake a duniya sai ta tanka faɗa saboda Allah ne ba ta umarni ta shi ubangiji mai iko ne ya sa komai ya yi magana ina ba ta an gane wani abun Allah ba komai ba ne saboda dan adam wata halitta sai mai musu mai inkarin abubuwa to shi yasa Allah ubangiji in mutum ya kai arnanci da fadilcin sama ran tashin kiyama sai Allah toshe bakin nashi ba zai maganar ba ma ko yace al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna saboda dan adam zai didali da bakinsa to sai hana bakin magana ko yanzu wa hana bakin kurma magana ba Allah bane ga harce ga hakori ga huhun suna huro iska komai yana da shi irin naka yafi naka makarhenta amma ko ba zai magana aji ba saboda me Allah bai kaddara ya haka ba sauti da yake fita kaza kaza din ai daga umarnin Allah ne ka faɗi magana aji a gane daga daga na Allah ne ba wayanka bane to zaka sai Allah ba kasa dama ta yi magana ta ba da labarin duk abin da aka yi a kan ƙasa wato ƙasar nan kamar wani ka ce cctv kyau na ubangiji duk abin da ka yi a kan ta ta bata labarinka kuma ta nuna ka kai ma ka ganka da kanka haka babu wani magana ko babu jayayya ko shi sa mutum ya nemi sutura ubin ubangiji kuma ya tuba ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau makirin ya zurun nasu ashtata a wannan yini na ga mutane suna fitowa ashtatan tawaga tawaga kowa ya fito tashin kiyama mutane kowa ta kansa kawai yake li yarau a'malahum kowa kokari ke je gari ya zai duba aikin sa me sakamakon sa tunda yanzu ya san kiyama da ake faɗa a gurin wa'azi yake ji kamar tatsuniya to ta faru yau ce kiyama gashi nan yana ji yana gani ba musu kuma ranar kuma ya san daga tashin me za a yi filin hisabi in aka je me za a yi hisabi to ni na fata ya za a yi aikinsa me ya fa me ya kamata me zai gani misalake baka labari fa mai ya amal misal zarratin khairan duk wanda ya wani aiki na alkhairi ko kwaya zarra ne dukkan kantarsa Allah ba zai ce wannan ya kaɗan ba za a rubuta ba a za a rubuta ma kuma za ka ga sakamakonka wa mai ya amal misal zarratin sharran shi ma ya rubuta duk wanda ya mummunan aiki ko kwaye zarra ne shi ma Allah ba zai bari ba inda ba tuba kai ba za ka ga abin da ka aikata shi yasa a wata sura Allah ke bada labari su kafirai Allah ka tsare mu daga su idan suka tashi shahin kiyatuwa sai tafan su aka ce su karanta sai su yi ihu su yi kuka ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha wa wajadu ma amilu hadira saboda me wala yazlimu rabbuka ahada ce wannan wani littafi ne duk wani abu da muka yi a duniya manyan ma ya kawo bari kuma kanana duk abin da ka aikata sai an rubuta in dai ka riga ka daga haka da aiki duk abin da ka yi malaka ya rubuta shi ake su kenan a duniya baya ci baya sha baya sallah ba ruwansa shi ake da ka bashi kenan kuma yana yi kuma baya bacci baya gajiya bare ka ya tafi aiki ko ya tafi tuka aka tauna abu babu ina fata an gane amma zo da kware a iya yin iskanci za ga ko guri akwai kyamara zai shiga ta adalci ko ba za ka gan shi ba eh ana samu har a turai ana samun irin wayannan yanzu akwai da neman su ruwa a jallo a turai har yanzu ba a gane fuskarsa ba kuma zai shiga goyi ta adalci fita kuma ba a gane kowa ba har yanzu saboda ai dan adam ne kuma shi Allah ba ya fikira da basira zai iya canza tunanin ka din mai wani abin da baka gane ba amma Allah za masa haka ne ba a masa haka duk abin da ka aikata ga yana rubutun a aji sai ya ce sai a fitar ma kayanka sai a baka sai ikira kitabaka ga littafin kanan karanta da kanka ka fabi na suka yawon alaika hasiba da kanka da kanka hukunci na ya kamata ka tafi aljanna ko wuta sai fara karatu a ranar ka iya larabci baka iya ba ka yi karatu baka yi ba ba rayuwar duniya ba ce rayuwa ce wanda wata daban ba a sanya take ba sai Allah ne sani tunda Allah ce za a yi dole sai an yi ko baka iya karatun ba za ka karanta a ranar da wani yare Allahu alamu amma za a karanta kuma da kanka za ka karanta na je masallaci na ji karatu na yi aiki da karatu na ji sada zumunci na je kasuwanci duk abin da ka sai ka faɗa da kanka za ka faɗa da kanka da kanka ba wani musu ba mai karanta maka da kanka za ka gane na kamata ka tafi don saboda shi ubangiji baya zalunci baya zalunci Allah ka tsare imanin yace wa fi qawlihi la ilaha illa huwa hakanan dai ya tabbatar maka da faruwa cewa akwai kiyama a cikin fadin Allah da ban mutar gaskiya sai shi yake cewa hal yanzuruna illa an tatihul malaikatu ba wani abu da suke jira su masu inkarin kiyama da masu hana abu a addinin musulunci masu tsagawa manyan iskan duniya ko masu hana bin sunna ba akwai su akwai ina akwai a wani lokaci yana ga kana bin sunna har wani taimaka zai a'a mu fa yan gargajiya ne ba suna faɗa ba mu yan gargajiya ne haka wani zai gama da kansa sai kuma da ya to Allah shirye ka Allah raba ka da gargajiya to mu kuma mutanen sunna ne mu ahli sunna ne muna bin sunnar manzon Allah muna so kuma Allah kashe mu akan ta kai ma kai addu'a ka muta gargajiyan ka isa ko to kaga kuskure ne wannan Allah ka shirya da mu ya Allah ya zaro mutum to ai daga tunta kenan ai matsalar shi ne yanzu ka kashe mutum ai ba ba an gama ba kenan yanzu aka fara shi ya huta an ya mutu akan sunna kai kuma ka dauki bala'i to shine damuwar ka gani Allah ka tsare imanin ya ce ba abin da suke jira illa an taje mai mala'ikatu sai dai zuwan mala'iku gurinsu yayin karɓar ransu kenan duk ɗan adam kafin ya mutu sai ya ga mala'ika da karɓar ransa haka Allah ya rubuta haka Allah ya faɗa haka manzon Allah ya faɗa sai ya ga mala'ika ɗaukar rai dole ne wannan to amma daga ka ga mala'ika ba to a ranar kuma shi kenan a wannan lokacin ko da saura awa na mutum ya rasu to kuma an canza tsarin rayuwarsa daga daga lokacin ba zai iya magana da mutane ba ba zai iya faɗan abin da ya gani ba domin ya shiga wata rayuwa yanzu ba ta duniyar mutane ba wata duniya ce kuma daban da zai fara rayuwa a cikinta kuma har illa masha Allah to ba abin da suke jira suna tsageranci suna iskancin su suna kin bin Allah yace illa an ta ta wal mala'ika sai su ga mala'iku a gaban su ga mala'ikan daukar rai ga mataimakansa nan ya tabbata a hadisi in mutum zai zo da suwa idan mutumin kirki ne za su kada mala'iku na rahama gare shi zai ga waɗansu mala'iku ne farare masu kyan sura masu fararen kaya masu ƙanshi masu kyan gani har gwanan albishiri ne ko? eh albishiri mai kyau kenan kuma sai suna rarrashinsa suna ba shi haƙuri har a ɗauki ransa idan mutum banza ne kuma zai ga waɗansu irin halitta ne baƙaƙe da baƙar siffa da baƙin kaya da firgici bai taɓa ganin mummuna- munanan mutane irin su ba kuma ga su iya ganin gizo gansu sun cika inda yake gaba ɗaya ba ganin kowa sai su ko bai mutu ba lokacin kuma ga zai mutu Allah ka tsare imanin to ba abu da suke jira sai ɗayan abu uku nan ko dai zuwan malakar ɗaukar rai aw ya ati rabbuka ko kuma zuwan ubangijin ka na tashin kiyama za a yi hisabi ko bala ce wa jaa rabbuka ba ko ba kai bane yau tashin kiyama za a zo filin kiyama Allah da zo za a yi hisabi to ba abu da suke jira su tabbatar da cewa lalle lahira gaske ne sai sun ga ga Allah ya zo za a yi hisabi ko kuma sun ga ga mala'ika a gaban su daukar rai kuma duk wanda zai mutu kafin ya mutu sai ya san ina zai tafi in ya mutu ko wuta ko aljanna Allah kamar da sauki ka sa mu cika da imani yace aw ya ci ya ba'du ayatu rabbik ko kuma su ga waɗansu ayoyin ubangijinka shine suka ce kamar ayoyi da suke bayyanuwa kafin tashin kiyama da suke nuna cewa lalle daga yanzu kiyama ta kusa zuwa manzalla ya faɗe su a hadisai masu tarin yawa akwai abin da in ka gan shi kana raye to shi kenan duniya ta kare daga nan an shiga bala'i a duniya Allah ka tsare imanin shine kamar kana gaure gari ya waye daga rana ta fito daga yamma to daga nan ka san kawai an gama daga wannan lokacin ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba duk wani abu da kai na ibada Allah ba zai karɓa ba in dai da ba kana yi ba saboda ai yanzu ka tuba ne dan wuya ko ba wace ma ce kowa tuba dan wuya ba lada yi kar maka tuban ai san kai bala'i ya zo maka saboda ka abin da ka rayu a kansa kafin wannan abin ya bayyana fito rana daga yamma to alamu da cewa an gama kuma bala'i ya zo wa duniya shi ke daga lokacin ko imani kai ba zai karɓa gun Allah ba sai dai in tun dama tan kana kan imani amma baka yi ba sai da kaga wannan bala'in ya faru sai ka imani to Allah ba zai karɓa ba a kana ka tuba Allah bai karɓa ba an gama shi kenan to ba abin da suke zai sai ɗayan wannan abu uku ko mala'ikan ɗaukar rai ko zuwan Allah filin hisabi ko shiga alamun tashin kiyama manya-manya wanda sai daga sun zo kamar wanda muka faɗa yanzu ko zuwan annabi isa ko zuwan ya juju ma juju duk wannan ko zuwan dujar duk waɗannan suka bayyana to alamu ne cewa kawai kiyama ta zo magana ta ƙare kawai Allah ka tsare imanin eh shine na farko a da bambanci lokaci-lokaci ke zuwa sai wannan ya zo tukunna wannan tukunna wannan amma duk kusan lokaci ɗaya ne kamar a ce maka yau gobe jibi kaga kusan abu ɗaya ne insha Allah ya ce yau ma ya ci ba zuwa ya rabbi lokacin da ayoyin Allah suka bayyana wasu daga cikinsu kamar tashin kiyama ya fara bayyana shi daga rana ta fito daga yamma din nan to Allah ga wannan ranar duk wani wanda ya imani a ranar imani ba zai karɓu ba ina fata an gane ya ce in ka ga waɗannan ayoyin Allah sun fara sun bayyana la yanfa'u nafsan imanuha to imanin mutum ya ce a yau zai imani ba zai mara amfani ba lam takun amadan min qablu in dai ba tun da tun yana kan imani ba amma in da tun akan imani yake sai kuma na ban ya bayyana da yana nan to kaga yana ci gaba da imanin duk abin da ne alkhairi Allah zai ta bashi lada a lokacin ma amma da can yana kan shakilinsa ba ruwan shi da ayo da da abun addini sai da ya fito ranar ga yamma tukun yace a to bala'i ya zama tuba Allah to Allah bai karba ba kawai da wama akan halin da yake kai yace au kasabat imani ha kaira ko kuma da can mai imani ne amma bai yi aikin imanin ba sai da ya fito ranar ga yamma tukunne dai da sabo dai da iskanci zai fara bin Allah to shi ma ba zai mara amfani ba Allah ka tsare imanin yace wa fi qawlihi jalla jalaluhu wa idza qala qawlu alaihim akadna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun haka nan yace hujja ne aka tashin kiyama a yadda Allah yake cewa yace idan kalma ta tashin kiyama ta tabbata bala'i ya zo wa ɗan adam to sai a fidda masa wata dabba da muka faɗa rana ce ko za ta fito tana magana Allah ta yi magana malamai sun yi maganganu dewa cewa wacce irin dabba ce kuma za ta fito a ina ne amma dai ce malamai suka ce ba a samu nassi ingantacce daga manzon Allah cewa ga kalan dabbar ba rago ne dinkiya ne akuya ne raƙumi ne ba a faɗa ba amma dai an ce dabba kuma za ce magana kuma kowa da ji magana na fata an gane ya to kaga wannan ya ce idan ta fito shi malamin tashin kiyama ya zo kenan tana mutane bayani cewa annan nasa kanu bi atina la yuqinu daga shi ma duk abin da mutum zai na imani babu an gama dan an ce a wani kauli ma za ta mutane stamp ne ta mutu wani rubutu a fuskokin su kawai yan wuta fadire fadire fadire shikenan an gama eh ta dabbara kasa ce shikenan mutum sai waye gari ga dan wuta ga dan aljanna sun hada kasuwa suna bayani su yi ciniki su gama cinikinsu dan wuta da dan aljanna kuma bai isa canja ba dan an riga an gama ko ya tuba lokacin ba magana tuba an gama to shi Allah ka tsare imanin ya ce wa fi qaulihi haka na faɗin Allah yake cewa hatta idza futihat ya juju ma ajuju wa min kulli hadabin yansuluna yace har lokacin da waɗannan kabilu guda biyu ya ajuju wanda suka bude wannan katangar da zulkarnai ne yayi fatan ta samu yin bayani akan ta ko to wannan katangar da yayi yayi bayani akan cewa to ba za su samu damar tsallaka ta ba ba za kuma su iya kura ta ba har sai lokacin da al'amarin ubangiji tabbata to yin tashin kiyama kenan idan lokacin ubangiji a al'amarin ya tabbata sai Allah sa abun ya zama kawai dakkan ma'ana ya zama gari ya nike shikenan sai su kullo kayan su kawai su kuma za gansu yawan su yayi yawa za gansu suna ta gangarwa daga kan tsaunuka da tsibirin da gangarwa kawai su suke gangarwa kamar tsutsa yawan ya wuce hankalin mutane har maza Allah yake cewa ma ran tashin kiyama za a ce wa annabi adam ka fitar ka ware yan wuta a cikin al'ummarka yace ya Allah nawa ne adadin yan wuta a cikin su ta ce duk a cikin mutum dubu daya daya ne dan aljanna sauran duk yan wuta ne sabon kalin sai tashi wannan wani irin bala'i ne kai mana ta kwantar da hankalinku mutum 99 99 ya ajujo ma'ajuji ne su za a jefa wuta sau da ma mabarata ne ai kuma su duna fil ardi kuma su ma mutane ne ina fata an gane don kaga su ma sun bayyana a duniya kana nan to nan alamu ne cewa bala'i fa ya zo duniya kuma hakan ba zai faru ba sai a ƙarshen duniya ga baki ɗayanta a wata aya lake cewa waqtarabal wa'adul haqq daga ganin ya ji sun bayyana to al'amari alƙawarin gaskiyar nan ya kusa ke tashin kiyama fa idza hiya shakkin afsar da zulka faru ko shikenan magana ya kare tashin kiyama ko ya bayyana ba wani abu da zai faru kuma wanda ya karanta aje da shekaran jiya to yanzu sai zo kaskanta ya kunya ta ko ba dama ya imani a karba an gama haka zai dawama arnancin sa Allah ka tsare imanin yace wa fi qaulihi ta'ala ko lokaci to yace haka nan ma da kuma fadin Allah yake cewa walam ma zo bin mare masalan la kuma kamin hu yasuddu wa qalu alihatuna karim anhu ma darabu laka illa dadala bal hum qaumun kasim magana kan annabi Isa da ya bugawa aka bugawa abin nan larabawa abin nan baya misali game da annabi Isa da abin da zai faru da shi sai suka zanta su kuma me yasuddun ba sai daba ba sai imani ba ba sa bin abin da Allah ya faɗa abin da manzala ka musu na maganar imani musulunci suka ce ba za su yi ba ba ma haka ba manyan kuri suke hana mutane ma shiga addinin Allah ko saboda me qaumun khasimun mutane ne masu jayayya sun ta annabi ya ta fama da ransa har ya koma ga Allah kuma haka masu da'awa ga sunna su har gobe ko ai ta addu'a ai ta karatu ai ta wa'azi ai ta wane ne amma wanda yake kan fata har gobe kokari ma yake sai ya ci kafar masu da'awa kan sunna ko yanzu za ka ta ganin kana kallon abubuwa ga wani bala'i da zama wani social media din kai ta gani ana yada wani abu da ke arnanci kuma da sunan malinta da sunan kuma addini kuma kafirci ne abu kuma ana ta hada shi a duniya kuma ka samu wani dubgagge kuma ya karba ya da shi in kana bin ba ba in kana so ka shiga aljanna ba za ka shiga ba sai ka bi harkar su ko ka bi kungiyar da suke kinta kuma ba aya ba hadisi haka kawai kuma saban Allah ne a ci ba hoto wani bayani kuwa suke na kafirci kawai to suna magana akan annabi isa wasu suka ba mun ba an sha misali su kiristoci ba sun buga misali da annabi isa ba suka ce manzon Allah me kake cewa game da annabi isa ko suka tambaye shi suka masa kamar rata su masa yar kure ko kuma su masa titse ko ya ce ruhun wa ruhun min ya ce shi ai ruhin amana ruhun minhu ran annabi isa Allah ne ya ba shi ya zaga cewa shi kenan ya isa dama abin da muke bukata kenan ka faɗa mana kai ma ka yadda shi ruhun Allah ne kenan mana shi ne shi ma ran Allah ne shi ma Allah ne kenan wani yanki ne na ubangiji to sallah kuma ba su misali a wani guri cewa ai in huwa illa abdu shi fa annabi isa ba kuma bane faci bawa an amna alaihi da muka masa ni'ima waja'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya kuma zanto misali ga bani isra'ila mana bawan Allah ne an kaddara aka haife shi babu uba saboda a nuna bani isra'ila aya ta ubangiji amma farkon magana da ya a duniya da zai zo bayan an taho da shi an haife shi ko sai gama masa ce ya uku ta haruna ma kana abokin ra'a sau'in amma kana ummuki bagiya fa asharar ilai ta ku tambaye shi kamar ta musu ishara ta ce tana azumi ba ta magana ba a tambaye suka ce ya za mu magana da ni man kana fil mahdi sabiya sai ce mi qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne farkon abu ne faɗa a duniya kenan yace inni abdullah ni bawan Allah ne atani ni kitaba Allah ban littafi waja'alani nabiyya kuma sai na zama ni annabin Allah ne na fata an gane to kaga haka suka faɗa don su jayayya da manzon Allah sai Allah ba su amsa ce in huwa illa abdu shi annabi sahaba komai bane face bawa an amna alaihi mun masa ni'ima a gare shi ko muka sanya shi masalan bani isra'ila misali ga bani isra'ila yace walau nasha'u inda mun ga dama in ji Allah ko da ja'alna minkum malakatan fil ardi yaklifun da a cikin ku ku larabawa da kuke inkarin annabtar manzon Allah kuka ce ya za su rumku mutum kamar ku maga zai faɗa ba mutum kamar mu yanzu na maganar Allah ai kamata a turo mala'ika haka suka ce Allah ta da mun ga dama sai mu sa mala'iku a cikin ku suna rayuwa a baka su ma su wannan su tafi wasu masu da su yaklifun suna mai sashen su sashi ya maye sashi wasu su zo su gama inda yake a faɗa adam ne iyaye kakanni sun rayu yanzu ba sa nan iyaye sun zo su ma sun tafi suna nan yaya haka da asan ka tafiya ko wannan ya tafi wannan an haifuwa ne kullum to su ma da Allah ce da mun ga dama da mun so da haka za mu yi akan mala'ikun ma amma da yake Allah Allah ne yana abin da ya so ne kuma dan ya jarabin bayinsa sai bai musu haka ba yace wa innahu la ilmul lisa falatan turun nabika zuwan annabi isa da zantowar ba a turo mala'iku ba ya ce wannan ilimin lissa'a idan za ka kuyi jayayyar tashin kiyama tabbas za a yi kiyama kar kuyi jayayya da haka da allah ga dama ya so kadan barin mala'iku amma bai ga dama ba ya turo mutane kamar ku don su muku bayanai saboda kuma ma ni'ima ce inda allah turo mala'ika madan annabi ai haka ba za a yi abin nan da shi ba ai za ku tafi yaƙi da mala'ika ne shugaba to tafiya ku ɗaya da shi ba ɗaya maka da shi ba shi baya ci baya sha baya gajiya kai kuma ba kana ci kana sha kana gajiya za ka maka annabi kamar kai yana jin abin da kake ji yana buƙatar shi ma ya ci abinci ya sha abin sha zai gaji zai yi bacci zai huta zai kaza don kai ma ka raye ka ji daɗin zama da shi na fata an gane za ku tafi an tafi yaƙi shi mala'ika ne za a sare shi ne zai saru zai ji ciwo ne zai ji zafi ne babu wannan a ciki to amma ga duka ni'imar Allah ya saukar maka da annabawa mutane kamar kai a halitta sai dai su annabawa sun fi dukkan mutane kuma falala da matsayi a gun ubangiji na fata an gane aina anan za ku to shikenan babu le ga duka dai wannan ayoyi muka ta karantawa suna maka isharar na kan cewa lalle akwai kiyama kuma za ta tashi sannan kuma za a yi hukuncin tashin kiyama insha Allah da fatan Allah samu dace Allah taimake mu Allah ganar da mu gaskiya ba mu ikon binta idan mutum darasin mu na ashirin da bakwai